الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدنا بهذا المحضر ولتعتقي بنظرة الدفع لنا الزمن وبعد الحمد لله gode Allah subhanahu wa ta'ala sake dawo da mu yau 26 ga watan goma sha ɗaya a milaniyar Abdul Isa ta Maryam na da shekara dubu biyu goma sha bakwai don ci gaba da maulidin sai na wasu baki sallallahu alaihi wa sallam da ake yi a cikin wannan gari na albarka kamar yadda aka sani wannan littafi mai albarka da muke dubawa ishminiya jiya mun yi rabin harafin bagoje yau kuma insha Allah tabaraka ta'ala za mu ci gaba mu karisa wannan harafi insha Allah kuma kamar da saba ne za mu rera da misali sai fassara bi mashi'atillahi tabaraka wa ta'ala لا يا الله لا إله إلا الله لا يا الله لا إله إلا الله لا يا الله لا إله إلا الله لا يا الله لا إله إلا الله لا يا الله لا إله إلا الله خيرك الدنيا دلوني با دنوري با يعني الذي ألم بدني يعني الله يا الله لا إله إلا الله وتقبل أولم جاناني بخير بخير يبعد مولاتي يعني الله يا الله لا إله إلا الله ويقرب المرمى وترجع الرجم
أنت من الغيث إذا ما بوارق تهج القلوب من الأعمى ولا إله تنتهزى ولا نجاة فتبصر أنك وزيرك كالقادة فلا يرى كل الليل أمك فوقك إذا شئ منه الخير لم يدعى عنك إذا تضيع الزاد يا ما وبدل ما لا قاطع ومن ولا من وتبع ولا حسن محمد الأدى وقال وأجاد مبين الأدى لتركنا من حجاته وصدق من يلي على الأرض لقد بيبك بسر كندرين فجاته وقلوب من دون الولاء والحب والبدا مزرعه لمولاه بياد والعبد عبد قرب له بيات بآيات لم تكتب بعدي آيات بدايات للمرسلين من آيات مشهد حسنا له والقرب أحب رسول الله وبابا وعادي وعبارة وبراه بالعكس غير مقدر أحب رسول الله وبابا وعيد وأمدحه بالعكس غير مقدر وإن بلغ المطلوب في المرض مجتهد بلغنا في مريض عزمي مقدر تراكنا مما إن تطعينا على فقد بات من لب وطوى داراه ووراه في ذاك التراب حين وإن كنت لم تملك خيرك أراه حب رسول العين يجري وراه كل مغرب فالمغرب له وكل مائب فالحبيب له حسبه الله يا الله لا إله إلا الله
مولانا شيخ الفضلي رضي الله تعالى عنه وارضاه عن ابي ابي وعن لتابي نفسه ishiriniya a wannan harafi na farko je harafi na biyu kenan yake cewa la ashraqat ad-dunya bi nuri bayanihi ala abi ala ma fatani min ayanihi yu'adhibu minhu an ululi jananihi ضمير بسر الكيد قبل كيانه له يقرأ المضمر ويرتفع الحجب لأشركت الدنيا يجي والله تالله duniya ta ɗauki haske binuri bayani ne da haske wato na fasahar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duniya ta ɗau haske da haske wato ta wato ta yi ta ɗau haske da hasken fasaha ta mutum Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne alƙur'ani bayani ne nan amma babu littafi da kai Qur'ani fasaha kuma kowa sani an ji shi ne a harshen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma dukkan ilimi yana da kashi Qur'ani ba wa ilimin da kuma yake kuma bayan jiya kamar yadda za mu karanta nan gaba a cikin wannan littafi na shirimiya ulumul wara illa lakin min kalami ilimin halittar Allah gaba daya an ji shi ne akan harshen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya ce alhafi ya baƙin ciki na alama fata ne duka abin da ya kubuce mini min bayani ne na samun ganin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mana yana kukan baƙin cikinsa na rashin samun ganin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ya kubce masa samun gani annabi da ya kubce masa yana kukan wannan yuhaddithu minhu an ulumi jananihi wato ganin annabin da zai rinka zantarwa daga gare shi wato daga wato ilimin annabi din sallallahu na ilimansa na zuciyarsa wanda daga cikin zuciyarsa yake ɗebo dukkan ilimin da yake kwarara wa duniya wannan ilimin to shi ne alfaza ne yake cewa ya yi kukan bakin cikinsa na kubcewan samun ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ganin da zai rinka zantarwa daga manzon Allah sallallahu wato na ilimansa da suke kumshi a cikin zuciyarsa din يعذب منه عن علوم جنانه جنان دفتها زوجها مكرتا ina da wannan dukkan da kurgo ko a cikin tahani'a na shekul kuman rariya janan da fataha amma shi yake cewa zuciya بصير بسر, بسر الغيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثني na abin da ya ɓuya na gaibi ya san abin da ya ɓuya na gaibi kabla kiyami tun abin bai faru ba annabi ya san abin ma'ana gaibu dai da ake taji ake ta kokawa akan annabi ya sani ko bai sani ba duniyar musulunci ta yi rabu gida biyu domin alfazazi yana tabbatar da cewa annabi ya san gaibi tun wato masani ne na sirrin abin da ke koye gaibu kenan kabla kiyami tun abin bai faru ba yana sanin abin saboda hadisin nan da ya tabbata da kuka sani na muslim wadda aka samu daga huzaifa ne radiyallahu anhu ke cewa قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك في قيامه ذلك شيئا إلا حدثنا به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه sai wa ɗaya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yayi ji Huzaifa a tsayi wannan kadai san da ya gaya mana abin da zai faru daga ranar da ya tsaya har zuwa ranar da za a yi kiyama ba abin da annabi ya rike faɗa a ranar tsayuwar ɗaya wanda ya rike ya rike wanda bai rike ba kuma wanda ya manta kuma ya manta an tsayuwa ya ya mata duk abin da zai faru har alkiyama ta tsaya wani zai mamaki ai abin da zai faru a sati mai zuwa kawai a tsayuwa ya ka tsaya ta inganta shi abin mamaki yalle shekara dubu da ɗari hudu da talatin da takwas da suka wuce zuwa yau da faɗin abubuwan da suka faru har yau da muke magana nan kuma har alkiyama ta tsaya ba abin da annabi ya rike da sallallahu alaihi wasallam saboda haka ضمير باسم الدين كده قبل الكيان له يقرب المرمى gare shi ne shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ake kusantowa da abin nema marma wato abin nema kowane irin wanda ya kai matuka makura komin nisan abin to annabi a gare shi dai abin kusan amma so mai shi duk abin da ka sani ko menene komin nisan ka kuwa to annabi an matsomar da abin kawai sai dai ya kasa ba shi da yake so ba shi ne rahu yukwa bil marma marma ai mun da hakira abin duk da yake makura a nisa to ya yi nisa ne da sauran halitta amma ban da musamman ba aljanna dai ta san tana in tana har lahira ne ko haka ne ko ba ba to amma annabi yace uribat alayya jannatu wan nar a yanzu nan an kawo min aljanna da na ajiye min a gabana ba wai ya je ba an kawo su ne ba da baya dan haka sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gare shi ake kusato da dukkan abu nema ga bayan Allah halittar Allah a kawo shi dab da shi sai dai ta sarrafa shi wato dafa ulkutu gare shi kuma ake ɗauke shamakai duk wani shamaki da ka sani da zai shiga tsakanin halitta da Allah to Allah ya yi yayi mai wannan shamakan ya yi shagari ya ce har al'ashi kuma yana nan gidan duniya ya yi shi da shamaki babban shamaki babu kama ubangiji shamakai kullum abin da suke karewa suke suna kare tsakanin halitta mai da Allah to an yayi maka gaba ya ya ta Allah kare magana wani hijabi wani shamaki kan an ga kwance shi an keta shi kowace ne سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأي مرتجاني بار وجر مكان إن شاء الله يبين شكور كل كما يجب تبقى حديث نا أقل ابن عباس رضي الله عنه فأعظم برفق منه قد صاب عرفه وأكرم بذكر منه قد طاب عرفه بصيرته في الأمر يشكل صرفه بصيرة معصوب إذا نام طرفه فللقلب طرف لا ينام له حتى فأعزم برد برد ko fa'azin da rikin min da rikin min mamaki na taimako da ke zuwa daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma baiwa rijifu na daukan taimako yana daukan kuma baiwa mamakin irin baiwa da take zuwa ma'ana kyauta da take zuwa daga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad saba arkuhu haqiqa alkhairai masu tarin yawa na manzon Allah sun kwarara sun sauka akan halitta ta Allah ta bada alkhairai shine urfuhu ana a lura da kyau za a ga gaba kuma arkuhu da matan ainihi don baka mai da hankali wajen da sai ka fassara kowanne da abu da na biyu ma fassara shi da farkon waɗanda ne kawai mafarkin shi kada saba arfa urfuhu alkhairan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kwarara sun zuba kan halittu kowa ta kwashi da bauta wa akrim bi zikrin minhu mamakin wato girma na ambato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قد ابن قد طاب عرفه ودى kamshinsa ya daɗaɗa kaga nan ɗazu kuka ce urfuhu alkhairansa urfu da zamma na aini arfuhu kuma nan kamshi kamshinsa arfuhu kamshinsa kamshinsa ya daɗaɗa babu arfuhu sallallahu alaihi wasallam بصيرته في الامر يشكل صرفه بصيرته سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بصيرته irin yadda shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake gano lamari wanda yushkilu sarfuhu ko da gane ah, mafita ke da wuya a irin wannan lamari ne wato lamura wanda gane mafitan wannan lamura yake da wahala to annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya shi ba ta da shikari a wurinsa irin lamura masu sa masu mu'adilat masu tsanani wurin ganewa to shi sai da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu ne mai sauki a wurin basiratuhu wato irin yadda sai da rasulullahi sallallahu yake gane lamura wadda yushkilu farquhu wadda gane mafita na irin waɗannan lamura yake da wuya da sauran mutane to sai na rasulullahi shi ya bayi da kwana iska ne an gane bayani kuwa ya fita ne ya fita to shi sai na rasulullahi iliminsa da ganewansa da irin wannan lamura wadda fahimtarsu ko gane mafita daga gare su ko gane ma'anonin su ke da iskari yake da kulli ma'ana yake da wahala to irin sanin annabi shi basiratul ma'asumi irin ganewa ne na ma'asumi wato wadda an karanta jeho su wanda ba ba da masumai ne ba su ganewan nasa irin ganewan ma'asumi ne wanda idana matsarfuhu idan idansa ya bacci falil kalbi tsarfun zuciyar annabi muhammadu sallallahu tana da wata irin idaniya la ya namu lahu hadu wanda makyauta ga makyautan wannan idaniyar ba ba ta bace a hadibu gashin makyautai ko na ido to wannan da ido wanda ake kallon idan da za a ga yaro ko misali da nufin wai yayi bacci to annabi na da idaniya a zuciyarsa wadda makyautan wannan idaniyar ba ta yin bacci wannan abin ne ingantacce wanda yana cikin akadin jami'ar rasul cewa innama tanamu ainaya wala yanamu kalbi iyaka idan idanina ta ne kawai suke rubuwa amma zuciya ta baka mace malaikun Allah da suka kawo wahayi wani sako daga Allah wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka samu yana irin kwancin wannan ɗaya daga cikin malaiku ya ce su ya kashe shi amar bayani ai kada Allah ya turo mu shi sai sai wani ya ce a a ai shi ina ma da namu ainihu wal qalbu ya qata ai iya ga idan sa ne kadai ke ruwa amma zuciyarsa a faɗa ki take take yana ci garau duk abu da rawa wannan sai a faɗa wannan sai a kashe shi kaje ne aka yi baki a faɗa din garau to haka kuma faɗa gashi kuma ya iso wurin da a ce yana baccin ne baya ji irin baccin mu kaga da da labarin da iso ba ya ko da ka sai na rasulullahi ko yana bacci yana da duk abin da duniya take ciki baya da mara ko da takwas da ba minti ba annabi bai taɓa kamala ba a ce wai ya hankalin na kau ga wanda ya inganta ciki da tarayya da shi kamar da mu yake faruwa da mu kana gindin ya ka dogari ba ka faɗi to wanda wancan Allah sallallahu alaihi wasallam
على أحد من ربه صلواته لقد عظمت في قلبه بركاته لقد ظهرت شمس الضحى معجزاته مراجعه لا تنقضي وثباته فآياته شهب وعمله سحر
صلوات من ربه صلواته من ربه صلاته كما زم الله صلى الله عليه وسلم تدعو بنجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أحمد ya tabbata a bisa wanda ya kowa godiya ga Allah a wani kenan ko kuma ya tabbata bisa kowa da wanda ya kowa cancantan a gode masa shi ne dai amma laqad azumat fi khalqihi barakatuhu laqad azumat barakatuhu haƙiƙa albarkoki na annabi Muhammad ba albarka ba albarkoki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakika azmat sun kirma fi qalbi a cikin halittar Allah halittar kuma insan wa jinnan wa ba'ima mutum da aljan da dabbobi gaba daya ba wanda bai ci arzikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kake yake cewa a'udhu billahi ya kira albarka ma amma wanda kore kada kamar Allah to shine wanda ba shi da albarka ai mun ji a kan nan malamin da ina ake gani a wurin masu na kasa da baya ya fito cikin duniya ya faɗa cewa wai ai dama ya gaya musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai faɗi wai ya kira albarka ya kore ta daga shi ko baya da ita ba da wannan dai tun da nake ba ni ba jama'a tarihi suka ce tun da suke ba su taɓa jin shehu na ribar da lamu ya tsine wa ba sai wannan tun da ake a tarihi ba taɓa jin ya tsine wa ba da aka kama da yana ji a kunninsa ita dama auzu billahi zan kawo abu bisa hikaya ka sai halatta ka kawo abu bisa yake dama yana gaya muku auzu billahi ya kira sunan shugaba sai ya kira da mu wai kaza kaza dama ya bai da auzu billahi auzu billahi shaure yana jin wannan abin da ce Allah ya tsine maka albarka ba an ce wallahi ba taba ce ba ce ya buɗi ba ya tsine wa mutum kansa to dan Allah in annabi Isa dan Maryam alaihi salam wa ala nabiyina afdalu salatu wa taslim in alqur'ani zai ce wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu Allah ya sanya ni mutum da ban albarka duk inda na kasance ko ina ka gani ni mai albarka ne in jannar isa Qur'ani ne fada to yaya da shugaba a kan kwan Mu'ani annabi Isa sai ya haye shi ya je mu'ani annabi Musa ya haye ya je mu'ani annabi Ibrahim ya haye sannan ba zai iso inda annabi Muhammad yake amma shi yake cewa waje alani mubarakan aina ba kuntu sannan kai ka koya wannan ga annabi zai zama yana mai albarka ne duk inda yake amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sha'awa sahabar asarar duniya lahira ka gudu ba kira ki bakin musulunci ya bayyana kai kanka ka san ba na da Muhammad ba abin da ya shi a kuma gobe kiyama mutum bai jiwa ba dan ana da yake karban gamban da yake ba a hujjin bai jiwa bai mutu bai dawo da kan wannan magana ba to ba shi ba manzon Allah ba shi ba rahmar Allah da ma rahmar Allah haƙiƙanin ta annabi Muhammad haƙiƙanin ta shine ainihin rahmatul rabbaniya to ka samu matsala da shi ka shiga uku tunda لما ظهرت الشمس والضحى معجزاته معجزاته معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقد ظهرت شمس الضحى حقيقة سن جاي سن غلبة سن وجه قال a lokacin wala lokacin hannu kaga lokacin da rana ta fi tarwau kake gani tarwau ba matsala ko da iri ko mai gani gara gara ne a wannan lokacin kan mai ga kana kana lokacin da rana ta kai wala hanzi to lokacin da annabi bayyanar ya fi fitaccen ranar na lokacin da ta bayyana lokacin wala an gani fitowar su fili kuru-kuru da gwada cewa abin gwamnan manzon Allah ne to wane rana lokacin wala kamar baharar shamsu duha mutum na barayin ho hujjoji na sayin na rasulullahi sallam da suke tabbatar da annabtakansa cewa shi annabin Allah ne la tankabi wallahi wannan mu'jizozi ba sa karewa har abada wannan abin da din hujjoji ba yankewa har abada ba sa karewa wa hibatuhu haka baye bayan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam baiwarsa kenan kyautotinsa shi ita ma su ma latan kamar har abada su ma ba sa yanke ba sa kanewa fa ayatuhu shuhubun mu'jizozin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ayatu dilalati mun ji tsaye alamomi ayoyi da suke gwada cewa annabi manzon Allah ya shigo haske gare su yadda ka san taurari an gane kuwa mujizatin annabi haske gare su shigo kai ka ce taurari ne wurin yawa da kuma wurin haske ai ku ka san taurari ne ka daga idon ka aikata ya tsinka su ai ya tsare ka isa ma to annabi sallallahu alaihi wasallam mutum daya da tsawon musamman ba ya rubuta littafi mai suna ba wacce za ta rasu su sallar shi kaɗai ya kawo mujiza dubu daga mujiza ta farko bayan kirga ta da kirga dubu wani kuma ya yi wanda dama na shi da ga ba su da iyaka ne shi da yake cewa wata adadu ayin mustafa laysa nafi'an laysa ushayra al-ushri ma mustahabi tsayawa a kirga wai za ka kirga sai a gaba da mujiza kaza daya na da mujiza kaza ma biyu yana da aiki mujiza kaza ma uku kana kai har ka kai dubu ko ka kai dubu biyu ko uku ko hudu ko biyar ko goma ko nawa yace wala adadu ai mun ba dai kana yin bai da amfani saboda wannan bai da karshe kan don me za ka fara fata kan lokaci sai dai a babin ka kawo iya wanda ka sani don ka nuna wa duniya da abun da ka sani na mujizojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam إذا لم تنع الفائدة ولا فائدة فليس أشير الأشر ما تستحق abinda yake cikin littattafan duniya da aka rubuta na mujizodin wajen Allah zai ta shirar shi bai kai rabin mu ushirin ushirin ba ushirin ushiri ushir shi ne ɗaya bisa goma an gani ushir kenan shi ne ɗaya bisa goma ushirin ushiri kuma a raba abu goma sai a dau ɗaya ɗayan shi ma a sake kasa shi goma sai a dau ɗaya amma ushairar ushiri a raba abu goma a dau ɗaya ɗayan a raba shi goma a dau ɗaya ɗayan sai a raba shi duk abin da aka cika a littattafai na mujizoli manzo Allah da duniya kaf bai shi ya kashe ɗari da ɗari biyu ba ba one over hundred ba one over two hundred saboda don kake za ka ɗirga kan aiki ya samu ka ba ya to shi ayoyi ma'ana mucizolin manzon Allah haske ne gare su yadda ka san taurari yawa gare su kamar taurari wa an mulhu ya tsun sai na rasulullahi sallallahu sahibu wurin ba da kyauta kai ka ce kirkice ne kamar jirgin da ya kwararo ba sha langara ta zuba ko to ya zuma ga Allah tafin hannunsa kenan wurin baiwa kai ka ce jirgin da ya sahaba su kenan su jirgin su ولما اجتباه ربه للمكارم فهانت لديه امهات العزائم وما اخذته فيه لومه لائم بنى قربة الإسلام فوق دعائم من الخمس في أحيائها العتب والقرب ولما اجتباه ربه يا عند الله أبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم اجتباه يزعيش للمكارم gaman manyan halayya da girma duk halin girma da wanda ya kana Muhammadu halin girma duk wani makarimin akhlaqi ya kasance halin da za a nuna a ce wannan mai shi babban mutum ne to an ya samu asali ne daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yayin da Allah ya zabe shi ya fifita shi da makarimul akhlaqi to ummahatul azaimi manya manyan lamura fa harat ladayhim da dawo ba komai da aka manta ba sallallahu alaihi wasallam da duk girman abu sai da a gaban annabi dai kam ya kaskanta ya zan ba komai ba in an kawo shi gaban wannan saboda irin ummahatul azaimi manya manyan lamura da za a tsaga ya ta nuna da baki su da Allah ya zaɓi annabi sallallahu da manyan halayya da suka ba kawai ba duk abin da za a fara na tabbata shi da ne da kawai ba ummahatu anan ba uwaye ba irin na Qur'ani farko farko shi wato Ali Imran ko هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أم الكتاب أمهات الأسانيد من يمن لمرأة والأمة هن أم الكتاب kaza ta fara da su ne uwar littafi ba ba shi yake ba ummul kitabi wato su ne haƙiƙa ne asalin littafi su yin ayatun mukamatu su ne asalin abin da Qur'ani ya kusa wato mutashabihat kaɗan ne a cikin Qur'ani ainihi abin da Qur'ani ya zo yake fayyacewa duniya su gane shari'a su gane yadda za su yi Allah su kada tashi su yi bauta maka da ayatun mukamatu mutashabihat wannan Allah ya bada wannan sanin shi sai kaɗan daga cikin malaman saboda haka ba ce ma dole sai ka gano masha da ba to dukkan manyan lamura din sai suka dawo wato suka kasanta kan masu na masu saba wa ma aka zaɓi ne da wata lani kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuka lawatu lani ne zargin mai zargi wa ma aka zaɓi baya yi kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zargin mai zargi ba ɗaukar manzon Allah fihi a cikin isar da sakon Allah ya aiko shi da shi ya ifarwa al'umma don ka zo kana tsaki baya hana manzon Allah shi gaba da isar da sakon da Allah ya turo shi da shi ta haka ake son gwajin manzon Allah shi ma so sallam zargin masu zargi kan ya hana ka kaiwa ka ɗau halin manzon Allah so sallam wurin isar da sako da wurin isar da gaskiya tage ka to karka ji tsoron zargin da kake haka da ake ce wala ya khafuna lau mata la'ihin ba ta tsoron zargin mai zargi ana yin abu ne don a yadda da Allah ba halitta ba in kana yin abu ka kunce mutane za ka je lahira ka nemi lahira sai Allah ya ce ka ce wani su kuma su ne ma kuma ba bana kubatar ilahi hakika manzon Allah ya gina kan addini fauka da a'ibi saman wato firfishin shika-shikai al'amuzai kamar shi shi ginshiƙai shi ne da'a'in ana ya gira ubba ta musulunci wato raga ta islam fauka da'a'imi min al-kamsi firfishin al'amuzai ma'ana shika-shikai min al-kamsi wanda suke biyar sune tauhidin Allah azumi da ka'aci sun da ko ya gina turakan su al'ujubu wal urbu fi afyajiha da la da baibayi wanda suke ba larabawa gaba ɗaya na duniya wal urbu da kuma larabawan duniya kata fi afyajiha suna karkashin inuwan wannan kubba mai shika-shikai biyar din nan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk balarabi duk ba'ajami inda ya musulunta to yana ƙarƙashin inuwar wannan kubba wannan jirata da annabi Muhammadu zai gina wa addini shi ne shiga shi guda biyar da ake kowa ya ƙarƙashin shi kowa wanda baya yi kowa sunan musulmi kowa dole yana ƙarƙashin su منعها فحاط العين منها مع الحمى كريم المتاع لا يسامى إذا انتمى خلائقه أدى من الغيب إبهاما طوارقه تهدي القلوب من العمى فلا علة تخشى وقد أنت عبدت مناها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن وإن الأمري شكا شكا بلاد فحاط العين منها سيسياي وتو حقيقة من وإن شكا شكا al'ainu a nan wato hakikanin su ainihin su sai kiyaye shi ma'alƙima ya kiyaye hakikanin su tare da hurumin hakikanin mana ya kasance ya killace kasar ko yana da hurumin ya kaza ya tsaya ko menene hadisi yake cewa inna ilman lahi wa alama ana لكل ملك حما فنعم الله محاربه وشيء حما انا معي حما يا كياي waɗannan wato al'amurai ya kiyaye ainihinsu aini daga gare su ma'alima tare da hurumin kowanne daga gare su yace ga inda na a tsaya sallah biyar ne ga yadda za a yi ga yadda za a yi azumi zakka haji kaza kaza duka ne ya kiyaye kowanne hakikanin da kuma wato hurumin sa ya kiyaye har ya iso ma waye ne ka yake yayi wannan aiki wanda ya aiki shi ne karibul masari shi ne mai karanci a wurin aiki mai karanci mai girma a cikin ayyukansa ayyukansa wato masu girma ne sallallahu alaihi wasallam la yusama idan tama sai na rasulullahi sallallahu ba a iya zuwa kusa da shi idan ya nuna kankanta kasa kuma da wanda ya isa a da ce ni dan abdullahi ne sallallahu alaihi wasallam dan abdul muttalib ya yi gajerawa har ya zo kan annana misali kai ma ka ce kana kamhana za ka aka kira ka ya kara ku dan Allah akwai musulmi to shine nan ake cewa wai wanda ya gina wannan kubba na addini din ya kiyaye ainin su tare da hurumin su shine karimul masa'i mai girman aiki wanda in yi aiki ba aikin da za a yi da kai girman aikin annabi Muhammad sallallahu wanda kuma layi sama idan kama ba a iya zuwa kusa da shi idan ya nuna dangantakarsa in ya kira ba mu da yake wani mu shaɗani da da kalamu koyarta a jami'ar ATD da wani kira ne yake in akwai wanda yake kishiyar ɗariƙa musamman ma tijjaniya yake ita kadai wanda ba ɗan cikin da ba zai iya wannan kirari ba shi fa ya kirari ba jikan da yana yace in yayi kirari ba wanda yake da wannan yin kirari kuma ko kuma ya ce ya ce ta yace yaron nan gashi nan zai guji kirce ce ni dan tijaniya ne muhaddisin alqur'ani ya zage bugan kirci yace uwa da yar tijaniya ce muhaddisiyar alqur'ani mukaddamiyar tijjaniya ya sake buga kanci ya ce kakana baban uwata fadalin ƙwa'ani ce ya rika mukaddamin tijjaniya ya ce sake buga kanci baban kakana fadalin ƙwa'ani ne kuma mukaddamin tijjaniya ya ce a samu wani ɗan kaza ya buga kanci ya ce ni ɗan kaza ne madadin Qur'ani ubana ma dan kaza ne madadin Qur'ani ne uban ubana dan kaza ne madadin Qur'ani uban uban ubana dan kaza ne madadin Qur'ani yace a a samu shi a Najeriya da dan kwani mutum saboda haka sai da Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine zai wannan kirani a rasa waye zai motsa la yusama idan tama fadin ba riya kusa zuwa kusa da shi idan ya wada nan ta kasa wane wane ko kusa khalaiqahu anda tadoji mana dabi'un manzon Allah sallallahu anda su suka fi yawan alkhairi min alghaibi biye da kirkiti kasan jirgin ne da yawan zubar da ruwa to ɗabi'u na sai da rasulullahi sun fi jirgin da yawan alkhairi kaga yanzu a lukkokin da muka karanta yau kadai kan ji an jirgin da har kuka biyo sahabatu shi ne su'udu jami'insa gayin kuma ga shi na shi ne jirgin kaga duka daya samakal waye ne kawo mana wata aya da za ta fitar mana da kai su ne a Qur'ani mu samu shaki ko wa wala الذي ينزل الغيث هكذا وهو الذي ينزل الغيث Allah shi ne wanda yake saukar da girgije ya zo ya kwara da kuma shi kuma to shi ne shi wa kasani radiyallahu ta'ala anhu yace khala'iquhu dabi'un manzon Allah anda su suka fi yawan alkhairi daga madani nada shi ne mai takun nada ko tafin baiwa anda sun fi yawan alkhairi min alkhairi daga girgizar izhama idan girgizar ne ya kwarara ruwa ko tuna karatu mu na alburda ko duk abin da yake ga shi in mun da kuha amata in mun da kuha amata kuma da aina ka in mun da kuha amata me yasa kuke don kane idan an ce ya kane amata sai ka fara hawaye ita zubar da hawaye to shi ne nan in hama yayin da girgidan yake da zubar da ruwa annabi da biyunsa sun fi yawan alkhairi fiye da shi bawari uhu hasake hasaken annabi muhammadu sallallahu hasken sa wanda ba da wato wani yakin kaga daga farko ne jam'in sa shine bawari ko an gane ne ko bawari uhu hasake hasaken manzon Allah masu kama da wato walƙiya ta hadil kuluba wannan hasashe hasashen na shiryar da zukata min al'ama daga makanta duk makauniyar zuciya inda haɗu da hasken manzon Allah sallallahu ta samu network na hasken manzon Allah shi daga na dawo mai gani taro dama gani ido na gulurun nan ai ba shi ne ake bukata ko Allah ya shafe su ba a yi ka da su ba ma suka zama ɗan tsakiyar aljanna in zuciya na da idanun masu gani sun mun bukumin ilimin da kake jin Qur'ani yake ta faɗin nan ba sun mun na kunnuwa wannan ba ba umiyun na wannan gulugulun idan ba ba kuma bukumin na wannan bakin ba a na zuciya ake magana su kurane ne kunnuwan su na ciki na zuciya ba ta ci umiyun makafi ne idanunsu na zuciya da ta kan bukunan bebayi ne bakunansu na zuciya ba za iya faɗin gaskiya shi kake nufi ba wani ido na gurin gurin ba shi ya ma in ka dubi wannan gurin da muke wannan gaba da muke cikin da mawari ko wuta cikin kudu ba ina ama daga makanta din nan a ina yana da shafi a Qur'ani ko amma din wanda kuma yake gwada tabbas ba amma na Qur'ani ma ba amma wannan na gidan ake yi ba ko shafi ne ko mene ne shafi karama karama inna la ta'mal al-ghar ko ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ko ai yadda lamarin yake ai ba wai wannan idaniya na kwaran idaniya na injinar kayan nan su da suka fara da a walakin ta'amal qulubu allati fi sudur wannan da cikin kira idani idaniya na cikin zuciya ita ce ta makanta ta da shi na ake ba fala illatu tuhsha idan dai mutum ya samu hasken manzon Allah ya samu zuciyarsa to ba wata wani ciwo da za a cikin wata tare da wannan mutum duk wanda ya samu hasken kuma wallahi annabi kowa ka gani a cikin wallahi hasken annabi ne samu in baka samu wallahi a abada kana kiɗe ga gaskiya a cikin da ka ji shi ba ta kawo da ta nuna maka bai da asirin أنا أنا يأتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ويروا كل آية لا يؤمنون بها هذا لم نرى هنا يبعد إن شاء الله ما لا يفعل منه يعنى شخص كم وزمان ويرى كل آية ذلك تلك آية كبائع تلك من جسيا لا يؤمن بها تلك تبع إيمان بشبه ويرى سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا إذا كان الشريعة ويتقريب إعجاب الإيمان يا تشريع وتشريع فقط ويرى سبيل الكيد يتخذه سبيلا يتخذه سبيلا إن يجعلني قد أعطيت ما دلنا كهن شيئا ba mu san damu Allah ba nuna masa Allah ka kiyaye mu sannan ƙara mu hasken manzon Allah su su ba ba illa ta tusha wanda ya samu wannan haske na manzon Allah baya da wata ciwo wani ciwo da za a ciye mai tsoronsa wa kada yana ja'a tsoro alhali magani ya amfanar annabi Muhammad ya dube shi a cikin ya shiga cikin zuciyarsa likitan zuciyoyi ya dube shi da idon rahama shi ne wa kare na ja'a ibdu bare an ja'a ibdu haka fala illatan tuksha babu wata cuta da za a ce mai tsoro wa kare na ja'a ibdu alhali magani ya amfana samun magani madara shi ne samun hasken manzon Allah sun sha sun ado a tukusin an ga ɗaba na basira suka kana ya ya rasulullahi ahmad fauka za idza shi aminhu alkhair lam yan'a an idza bani'u sajaya fa huwa badlun fa huwa badlun wala adha wa mannun wala mannun wa sabbun wala aksun Ati musimu ya kai abokin magana, ya kai wannan mutum da kake bibiyan wai shi kana gani kuwa gani na hakika am gabba ba zira ta kalkaba ko kuma kwakwanya ta rufe idaninka na gani da ganewa ɗinka tambaya ce ya fita ya yi mana katafi da wani jiro katafi kwanda ya fi ya fi ga babu danda wasu kuma hausar su shi ne ma wannan ko ya rufe idanunka a tukusin kana gani kuwa kuruku an ga basira ta kal kaza ko kuma kwakwanya wato ne na kwansa ya rufe basirarka ya ana ka gani yanzu kan idan ka maka ga cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haske tare da shi wanda kama shi ko shi kama shi ya ya rasulullah ba ka gani ne ka gidan ka kwanta ne rufe ma ido sada ya rasulullah ta zo jin sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafi cancanta ya be shi mafi cancanta a wurin godiya ga Allah ai sada ya rasulullahi ta nuna ɗabi'unsa halin girmansa kawon kaza wallahi ya wuce wannan maganar da ake yi a baya cewa a guda shi da wai jirgin ne in yana kwarara a ta za ta za ta za a ba a ba wuce nan mana yake kawon kaza sada ya rasulullahi kawon kaza ta nuna maza Allah sun wuce nan. Sauran ne ne akwai wani bawan Allah faru da cikin malamin mawaka na da aka yi nan a sun ji ba ka yi nan yana cewa a wurin tafinsa da shahararci na zama ya ce na ji da ilmi faru ne ya ce wa ala ta fannoni wa fi fihi bi husnihi ne wa ala ta fannoni wa fi fihi bi husnihi يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف واقع أسامو وناي ونسفن تا كاون من ذن الله يزيبو في من ذن الله وعلى تفنن وافقه بحسنه أسامو وإن سكي وناي مثلا فني نسف تفنن سفن تمن ذن الله da sanin fannonin da fannantuwa su mu zama su mutafanninai a wannan din ya nan da kwano dukkan su su taru sai duniya ta dare shi da nisa cikin sifofin manzon Allah da akwai sai an samu har duniya ta kare shi nan kawo jihohi sai duniya ta kare cikin sifofin annabi ba an samu abubuwa wanda ba a sifanta wa duniya ta sani ba wannan mutum na shi ya yi kyau ma وعلى تفنن واسديه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوسف صلى الله عليه وسلم idza shi abinul khair shi annabi Muhammadu idan aka so wani alkhairi a wurinsa kai sallama ka ce ya rasulullahi ina bukata a taimake ni da kaza duk lokacin da aka tafi alkhairi daga gare shi za shi abinul khair lam yan'a annabi baya cewa sai an jima an gani bai taba ba bai taba ba annabi bai taba cewa sai an jima ba baya cuci bara ko
sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da aka nemi alkhairi daga gare shi lam yan'a
wato wannan kalma lam yanha din nan akwai shahidin da ko a Qur'ani ko wayan auna anhu wayan auna anhu kamar ba ba cewa sai an ba an yi ha kawai da zaran daga sannan kawai ana zuwa
shi ke nan magana su da ke takari sai kula da su da lai ana zuwa ta duniya da yake da yanki ba ba kamar kai ba a cewa ɗan lafiyar ku yanzu yana cikin wani sai ya gaba ko a kuma yin mawa yadda nake in ya bayar zai jama zai bai da yanki ma sai ya yi kama ɗan lafiyar ku yau kan kusa ne a wani yanayi ana yi bai taɓa haka amma a bakar ɗin kaure da bin kowa na na'ani
ba shi a zuwa tambaye shi a ina kawai kana zuwa in ma babu a hakika zai ce nuna yanzu nan Allah zai kawo masa yawa ba ma da lokaci ma a rara kwata illa yi sa da rufi a waka in ji umar mu'min na aisha rufi na waka ni ba na ganin ubangijin ka ya rasu lai take kawai yana gaggawa in yanka kana so yanzu nan bai bashi annabi na nuna yana so wani alkawari yanzu za ka gano da yayi wani yau shi na taya annabi mai tarori ne masu kayatarwa da kuma masu Allah suna da burge duniya da lahira wa da ko'ina ba faruwa ba su ga shi annabi kyauta ne kawai in ka kawai misali ai in mutum ba na iya ciki sakin kalmar ma misali a kan mutum ce wani ya kyauta ne wani kake ba kyauta ne da an zo wurin karɓar sai kyauta zai yi ba da zai yi ba to annabi faruwar kansa wala ana kuma zai baka ba zai cutar maka ba zai cutar da kai ba ba irin mu ba yau da ka samu kana ba wa mutum da ya fuka rinka cutar da shi kenan da ya ɗan taɓa ka imuwa ne don ko da ɗan baki ma ko ɗan abinci kawai abinci wanda za a ci kwata-kwata in ka zaji kashi goma bai wuce kashi biyu yake zama a cikin mutum irin lakan da muke ci zuwan nan kar ka ɗauka wani yawanci dukkan sai yake zama dukkan juyo shi ake an ji makara dukkan shi gaba da dukkan kaman da yake zama kaɗan yake amfana amma sai ka mutum don ya yi ma wannan da sai ya san taka kai da yake so wai saboda shi yake ba ka kake ci ko yake ba ka na kashe ko yake biya ma kuɗin kaza ko kaza kaza sai cutarwa ta biyu saboda ya san wato saka kamar wani ba saboda shi yake ma kaza to annabi yana bayarwa wala ana ba cutarwa ta kai bi ma bayan ya bayar sallallahu alaihi wasallam wa mannun annabi mai baiwa ne wala mannun baya gori dala kalura kalma biyu a guri ɗaya a baiti ɗaya waɗannan su ɗaya baƙin su ɗaya amma wannan daban wannan daban wa wannan wala wannan annabi yana bayarwa yana yin baiwa wala wannan baya goyi gani da Allah ma ne barkaci wannan a wurin baki da wannan wannan wannan dukkan su kuma kowanne ya zo a Qur'ani albishirin kowanne ya zo a Qur'ani mannun na farko wani kamar da shi لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم قال من سعيد على البيوة نمرني جواز الجودة ما الجودة؟ شيئا من وقوله صلى الله عليه وسلم mannu na biyu ba ga can cikin bakara shi kuma wannan ali ibrahim ko ko wannan kuma baka a bangarori na layu eh layu kuma na amaru mannan wara'ala kallabi yau bi umaru umaru umaru al'a'an nan so wannan dai kaga duka kalma ɗaya ce komin su ɗaya amma wannan daban wannan daban annabi baya wa yake baya buri sallallahu alaihi wasallam dan lokacin mare yayi kuma ba dai ko ina ba kenan ko ko ya ko ne ba ko sarawu da zai kuma kenan ko ka isa su sha Allah me ne ne da tinga wannan on annabi lafiya yake yi in kamar mummunan abu ka bai laifi ya fiya ne gare shi wala atu ko ba rarauka bayan ya fiya kai in ka yafe ma kai kai kana abuna zaki na ma wanda ya mana bayan fa ka ce kaya da ila ba a'a a gaban jama'a kaji kaya to wani wani ya bin da to duk da ba nake na yake amma kuma in wani da ya ka ba wani da wani da shi na ne wani da shi na ne ha dan cin ban lafiya ba ga da lafiya alladina yunfiquna fi sarai wal darai wal khazimina al-kaisa wal 'afina 'anil nasi والله يحب المفسدين ايش الخيانات محمد الهدى قل للأعداء محمد الأعداء مقالا كم سيدنا رسول الله شنو محمد abin yabo sama da kana wanda ya fitar da dukkan halitta da dole masa da yabe shi al'ada ko magana shi ya bi wato dukkan mutanen duniya shari'a a wurin harshe ba ba abin da ke shiryar da mutane kamar harshen manzon Allah su sallallahu a hadama ma ya yi dukkan haramta harshen da ya yi ko na kowa shiryar da bayan Allah wa hujjatan haka nan ya yi kowa wurin hujja ba wata hujja daga da hujjar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin guda shi ne mai bayyana shari'a ko mutino mai bayyana shari'a wannan suna Allah ne a yau an kara wa wannan Allah saboda wanda la ya kaddika yake bayyana yake bayyana ko lina man sira ilayhi wal ajab bi tamakkun ma'ajjatan min sayyidina annabi Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم wato yadda yake mahajjatar ne lissani kina gwadabe ne ta mulki ne shi ga masu riko sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya riko da igiyar Allah to ya samu annabi ya samu hanya wanda zai bi يسميها كان الله جل جلاله يا ابو الحمد ان تبركي na ga wanda duk suke riko da igiyar Allah wato da kuma yamshi la hajata wa asdaku la hajatan ko man yamshi ala al-ardi wa asdaku man yamshi ala al-ardi la hajatan shi ya bi dukkan masu tafiya a doron duniyar na a doron kasa ya bi su la hajatan gaskiyar zance babu wanda ya kai annabi gaskiyar zance dukkan duniya gaba daya shi ne nan da jumla ta kusa wa an bayyana manyan shi ala al'arbi hajjata shi ya fi dukkan wani mai tafiya a bayan kasa gaskiyar magana bihi khutiman khutiman sikun nabiyina da shi aka cike wato zirin annabawa ba hajjatan a rudayen kyau amma yana da magana ba ba hadisi a kai an gida a nan yake misali na da misalin annabawa kawo mai gida ne gina gida ya zama komai sai ya bar wurin da za a sa kuwar ɗaya kaɗai da ta shi aka gama gida komai ba a yi fenti an yi komai sai bar wuri wurin sa blok ɗaya duk can gidan nan duk annabi ya tsara mutane suna cewa suna kai gida na yi kyau amma ina ma da wannan wurin blok ɗin na an sa shi sai ya zama kamar mutum ne kyakkyawa ko da komi amma sai ya zama gabbu yana bude baki sai kaga kyawun gaba ɗaya sai kaga ya dawo ne haka ke ba bude ya kyau na ba kuma da suka kewa gida sai ta kai ina ma da an sa wannan labina wannan labina wannan wurin sa tubalin an ya ba da jini gaba ɗaya wuri na ɗayan nan kawai sai da tsohanan ya fi ni ne wannan tubalin wanda in ba a gani ba kyawu na annabawa cikan manzanni wurin kyau bai cika musu ba to shi ne anan imamu al-farzani rahimahullahu yake gwada mutum ya Biyu kutumar shirkun da iya ba hadata, da shi aka cika zirin annabawa ba hadata a halin kyau. Lawul kurbu له القرب القرب كساتي دا الله ندب دا دب دن له ناشي نشي كأي دون الوراء بند سورنا انتظر لسامنا قرب ثم دنا فتتلى فكان كما تصلي أبدنا له شيء كبير سامنا دون الوراء بند سورنا انتظر كما ينشي walahul hubbu hakikanin soyayya ta ubangiji shi kadai ne ya samu ba wanda ya samu cikakken soyayya a Allah sai man sama da su sama wa an ba da masawaru yi maulahu kayatun هو العبد حقا قربته عناية نهايته لم تتخذها بداية بدايته للمرسلين نهاية تبشره حسنا قوله وهو الأب وهل بعد ما صراه لمولاه كايته yanzu bayan isra'i da ya yi zuwa ga ubangijinsa ya yi iraji ya tafi har wurin Allah ya ga Allah yanzu akwai wani gayatun wani matsayi makura wadda wani zai kai bayan wannan matsayi da annabi ya kai inda annabi ya je din nan yanzu akwai wani abu bayan sa وكما يعقل إنجيل إمام الغربي أنا كلا عشر سنة وهل بعد مصراه لمولاه ذلك يزباي إسرائيل يجي إراج يجي ولم أبنجي أبوه تم تقع ولد ذا أجيب ذيك هي ولا أم سأفهم ولم الله يجيب كذا كان يقول أنا أبوه أبوه ولد ذا أجيب يقول وأن إلى ربك المنتهى كذا يقول أبنجي لا يقول أنت ba inda za a je yau kenan tare da ya je gurin huwa al'abdu haqqan ay annabi muhammadu shi ne bawan Allah da gaske cikakken hakikar bawan Allah to annabi muhammadu kenan huwa al'abdu haqqan wala lamu abidu qarrabahu inayatu inayar ubangiji kususiya kenan bai samu idan da maso da shi ma'ana lura da kulawa daga Allah idan ke matso da shi ya samu kusaci da Allah har ya zama fakana tsabar tausayin awon abinda ne ayatu makura gurin da Allah ya mutu ce a matsayin nan lam taksidu lam taksib hadi da ba wata mafara da zazzaban neman take wannan wurin kamar ruwa ai duk inda ya je can da ya fara da wani ko ko ba ka bane to ba wani wanda ya fara ko ba wata mafara da ka taba neman tsururuta ta je makuran inda annabi ya je din nan don ka ta ne wala nan ne akai ma yau mai fara da jikin da ya fara tafiya a cikin halala ka da ka yi kaza ka yi a kaza ka yi ta can shugaban Allah ka yi ta can kaza ka yi ta can kaza kaje ba ka ji inda da ne ba ai ma kun gaba da sakaki to san ba ne ba kaje za ka ne ne wai ka kai wurin da da ne a matsayi ai ba ka ma ba ci ka ba annabawan Allah ba da su ne ma ka yi annabawan Allah ba wasu ma wani su da kowa daren kaddaran su da koli suke neman wai ina ma su samu su zama al'ummar annabi Muhammad ba ba zama annabi Muhammad ba sai Musa ya yi burin da yawa shi ɗaya ne daga al'ummar manzon Allah babban mai matsayi a annabawa da manzanni da ulul azmi wanda ba ka mansa sai kuma su Qur'ani yana cewa yana addu'a rabbi habli hukman wa alaqni bis salihin الصالحين لأن أمة محمد على ذلك الشيء أن محمد دع الموسى كيف تتابع جينا ما ما يجي عليه الصلاة والسلام ولما يسعى وعليه تفسير الشمكة صلى الله عليه وسلم saboda nihayatu makura da annabi ya kai a matsayin lam taksibaha bidayatu ba wata mafara da ta taba rubutan wai zaka nemi wannan matsayi wani ya domin ya lamari yake bidayatu nihayatun lil musallina mafari inda ta yake bismillah nihayatun lil musallina nan manzanni ka baki da suka ce alhamdulillah su da ta iya kenan Allah da lillahi amma hidayatu wal mursalina inda annabi ya fara tafiya manzanni su a wurin su wurin su kuma suka ce alhamdulillah sun gama tafiya kenan wai mun samu ta kafa yara annabawa ta baki ɗin su dubu da da dubu ashirin da dubu da dubu wani ne ka ce a ɗari da shi wani in an mar aika za ka ga jibrilu ne wani sauran uku ya zo ba wurin da wuri sau bakwai wurin sau goma sha jibril ya zo masa da wahayi amma annabi muhammad sallallahu alaihi sanda jibril ya zo ya koma ya zo ya koma sau adadin annabawa dubu sau dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu jibril ya kawo annabi muhammad sallallahu ya so ya koma a kan zuwa da dawa mulkin jama'a daga kaga wani ya kure kenan an zo masa bakwai ko farko farkon na annabi farko ba ta ruwa in da za a ba da wannan da shi sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi Allah ce ta ma aka yi cikin bani yace hidayatu na hidayatu awliya hidayatu awliya aljin inda muka fara muka ce bismillah to nan ne makuran tafiya a waliyai ba na Allah ina ce hidayatu bismillah su kuma an suka ce alhamdulillah amma ba duk wani sana shi kuma ya samu wannan ita shi ne khatmu ko yadda aka yake yake khatmu na anbiya shi kuma khatmu a auliya radiyallahu anhu kuma shi ko ai su annabawa nan gaba ɗayan su su kamar taurari ne husnan auren kyau haulahu a daura da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وهو القرآن شيخنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم shine ainihin hakikanin babban tauraro wadda dukka sauran su ke kewaya ma'ana shi ne tsakiyar taurari shi ke tsakiyar taurari shi suke kewaya kowa da kare shi da samu sallallahu alaihi wasallam uhibbu rasulullahi hubba amatnu wahiyin ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato cika da Allah hubba huwa ne irin soyayya mai tsananin kaɗan da Allah wa amda'uhum bil haqqi ina kuma yabon annabi Muhammad da gaske ga yana masa dare babu wanda ya isa ya kanka tare ba wanda ya isa ce da kanka tare to ba zai kai ba ya zama ma ko in zai kare ba zai zama ma mai tafiya a yayi ya tafi ina shahidi a wannan gairar mu ban da mai tsaurari a ramar kulaluna halal ko harama harama غير مبند لولا أن تفنجون كو عشان رأي لولا أن تفنجون to shi ne da ba don dai ina gudun karɗin ayyuka ne ba shi ne laula a tufani to shi ne nan kai rabu wannan ina yabon annabi da gaske kuma ba wanda ni wani abu a ƙarya ba wanda zai yi da ƙarya wal malalal maqluma bil mar'i mujtadi to aji idan mujtadi wa tumaru maro shi maro shi din da kare ya su bai ran to kai mu kama sunan ko bai rabu ya ba ko idan maroki idan balagal matluba bil mari idan maroki ya kai makura ya kai gan abun neman sa bil mari ta hanyar ya yi biyo ni mutum fada da ya yi shi kuma ya kai ga samun abun neman sa abun neman sa kila kuni sai je ya bako samun babban riga ko da in dai wani maroki zai yi yabo don naira ya kai ga abin neman nasa kuma a gane wani ce idan balaga idan ya balaga mujtahidin maqluba bil fadi idan maroki ya kai ga ya nufi abin neman sa saboda ya bude yau wani mutum to balaga na bimani ya shi muhammadin wallahi mu ma mun kai ga abin neman mu سيكون أن محمد صلى الله عليه وسلم محمد أبي عثمان الحنيف مكينا مهما ومقلد نيرا آه بلغنا تراب نبي إلى نوى من كي من إفا ترا تورو ترا من جدي من مقلد أرونا تراب جمع plural ne mufrad ne bil wasl bil wasl jami'i su kuna kololuwa kololuwa dan da ba kuna ne shi kuma kuna shi ne saman bi ini kuri dundun zuwa sunan saman su to mu kan mun kai wancan gurin in ci imamu al-azali a adam masu Allah sallallahu alaihi wasallam kunan shi ma wato abin nan ne ne ya ke cewa ko plural ne shi ma kunan ne ko mun kai wancan gurin ma ɗin ne ne ma ne ne in tuɗayi hal habbu wato irin tsoron ruwa na saman duwatsun da da ba wasu tsaunuka da za su yi gasar tsauni na kai wato a yabon annabi Muhammadu na isa abun nema na nema na kai makura tsoron ruwa na kan saman duwatsun da babu wani tsauni da ya ke gasa da wannan irin duwatsun a wurin tsoro to na kai irin wannan kan tudun tsawon dutsen da ba dutsen da ke kan yi gasar tsawon shi na hau na kai a fadar manzon habbu habbu tsawon irin shi bukatu ka tinka tintuwar su so ne habbu ne bai ji karshe ya ce لقد فاز من لقى وطاف وزاره ومن هاغ في ذاك التراب عباره وان كنت لم تبلغه خي زياره بحب رسول الله نرجو جواره وكل ولي فالحديث له حسن yace da kai fara mallaka tukuna duk wanda ya samu zuwa aikin haji yaje talbiya labba ya yi labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak shine mallaka duk wanda ya talbiya ya amsa kiran Allah ya je haji ya yi labbaik da ya talbiya wa taba kuma ya samu ya yi dawafi duka ukun nan wanne ba ne dawaful ukun ko da dawaful ibada da dawaful wada ba su ne ba ko kuma hudu ya samu ya wannan dawafin duka wa tsara ya kuma samu ya ziyarci annabi Muhammad kai wannan mutum na karfa hakika ya samu babbar rabo duk wanda ya haɗa wa'annan ya samu babbar rabo bayan kuma da ya je ziyaran wa marzaga ibarahu ibarahu ma ina ba dai baka ji ba maharikin da ke baka ɗauka iza wanda ke ɗaura wani wancan alibi ne da zaira wannan kuma an baki ne da nan ibara بالإذاعة كنت الإزار زني كو لا تدور على ذا أي حديث إزار كما شيء ساكين ساكين نعم كاشي يوم كما تدي شيء إزار تلاش ومرة يا ترمو يترمو يترمو عباره ساجنزا في ذاك التراب أو أنت تربايا شيء روضا أن محمد يجي كون دايتم يجي كوا ينا كرونا ساجندا أكتن روضا من الله صلى الله عليه وسلم كاي وانا شمايا كفارا بعد ذلك جبتو نمي روضا نمي روضا كيف تكون أولي والله يمكن يارا روضا الله يمتعه ولكن wannan gurin annabi annabi Muhammad ba ya kashe wani majisuri kuma da yazo wani ya zaka ce ban dana har har hai haji haji kin hina kin hina har har haza yake haza yake waye haka da ya nan ko ya ko ke shi kan kamfani shi kan yuci in je tire turare a jikinsa da ya danna a cikin yan ramukan dauda din nan zai fara fiye samun da turaren da ya kare ya wurin da shi zuwa ya tuya shi ka ji mawakaci ne ba wannan dan da dan alkaban da yana cewa a hajji hajji ke fena ke fena hada haiki hada yake ko ke fena haram haram ta haka za ka kare haram haram eh kuma shi ko ya wuce abin da ya kama ziyara ya fesa turare san dai kare turare ya wurin da shi ta ce suka ɗauke su kasa a cikin wannan shahara to wanda wannan duka ya samu kwakwalwa wa in kunta lam tamluk siyanahu ya uhayya ya ke dan kwara tafjini na abu ahiyya uhayya tafjini ya ke dan kwara wa in kunta lam tablugh ziyarahu ko da ka kasance baka samu isa gidan da jin annabi Muhammad ba za mu zuwa Madina ba ziyaru habibillahi wa hawa aminu ziyaru da abul balmara da ko ashbar ko ne ko da ba ka san je ba ka samu isa wurin ba na rajin cewa ai muna kauna muna fara makwabtaka da annabi Muhammad abu ne ya mace za mu samu wannan ne da soyayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda me annabi ce albarku ma'anan ahabba mutum ayi ba san da soyayyarsa a rabu kan bayi ko ya la ce wallahi ko kada ki dadi irin ya randa annabi ce muna tare da har a kiyama wani da ce ya rasu ya ce kafin ya faɗi magana ya kula annabi yi ta kallo yayi ta kallo an ji wannan da ya ya kalle ya ya ta kallo sai ya zaka ya kallo su ne mutum wannan lafiya ne ya ta kallo haka sai ya rasulullahi ban dai kalle ka ko da kan idan mun je lahira kana cikin darajoji kai ba zan samu kanka kamar nufin koshi da kallon ka daga nan duniya yanzu annabi ya ce alfaru ba a ba a habba ai mutum yana tare da masoyinsa har lahira muna tare da mu ana san maliki ce wallahi daga ran da na musulunta har zuwa wannan rana ban taɓa jin daɗi irin wannan ranar da aka yake muna tare da shi har lahira saboda haka da soyayyar manzon Allah muna muna tsare za mu samu makwabtaka da shi na rujuncewa a ruwa muna tsare za mu makwabtaka da shi domin wa kullu muhibbin duk wani masoyi to fa hadidu lahu hasbu in dai masoyin Annabi Muhammad ne to masoyin Allah na Annabi Muhammad ya ishe shi kuma Allah ya soyayya Annabi nan ya ishe shi yake ta kai ta ishe ka ci da sha a ranar da sutura hadda da ki kwa Allah ka kada mana soyayyar manzon Allah soyayyar da ba ta yankewa ha cikin kabari a ina a wani labari kamar da cewa ma ku shaka shekara ce لك العهد مني يا رسول فإنني أحبك حتى حين تلقي أتحم اللهم كسا مجيك ولك ولما صلى الله صلى الله عليه وسلم أرقى مني وأشفي مفروض البركة النبي محمد البركة الشيخ الجاني البركة الشيخ إبراهيم البركة مولانا شيخ الأثير اسم بوتي سامي الحدثي رضي الله عنهم أجمعين يا رب يا رب يا رب يا صمد وهم مميتا لنا إلى الأرض يا رب يا إسرائيل المراد يزل يا من لا له شرك كلا ولا غير أن الكويت وقد استلوا وأبد يا من لا شد له حقا ولا جد أنت يا رب لكل خير وجل يا رب يا رب يا من لا له جد فرد لأمة خير الخلق ترفعه ولا يعرفه نسب ولا حسد للمصطفى الوجد المختلف سيدنا محمد الثاني لم تجد عرب فليو خير على خير لو كده محمد الذي سنده اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم بما سبق ناصر الحق بالحج الغالي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق بالدار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله